الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر جيا منقوانا عند عليه الصلاة والسلام يشاور سيدنا عمر سيدنا عثمان da sayyidina ali ibn abi talib kowa ya faɗi alkhairi ya tsarkake sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha wa yawman wata rana min al-ayyam daga kwanuka da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-muhajiri da wal ansar sai manzo Allah ya kira muhajirai da al ansar ya tara su ga baki daya وقال ليس من يعذرني في قوم يتقولون في أهلي ما لا أعلم في أهلي ce jama'a wa zai karfi hanzari na wato wa zai mani maganin wasu mutane da suka haɗu suna zancen banza na ƙarya cikin iyalina suna ɗafa ma iyalina abinda ban san shi a cikin iyalina ba iyalina ban san komai ciki sai alkhairi amma sun su ne musu ƙazafi jama'a wa zai mini maganin su fashaka min abdullahi ibn ubay ibn salul ya kai kuka dangane da abin da abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai yake yi dan shi kaga wannan kazafi kuma shi yake yada shi a cikin mutane yace sharrin shi dai ya ishe shi faqama sa'd ibn mu'azin sai sa'adun ma'ad ya tashi faƙala ya ce murna ya rasulallahi bi amurka ya rasulallahi ai ba shawara za ka ba mu ba kawai ka ba mu umarni da umarninka me kake so mu yi maka ko su wane ne in kana rajul min al-ausi in mutumin nan cikin ausu yake ta'muruna bihi nadrib uluqahu a gaya mu da shi a ba mu umarni kawai mu sare wuyan shi a huta wayan kana min ikhwani na min al-khazraj in ya zamo daga cikin yan uwan mu sune khazraju amarta na fa fa'alna amraka ka hore mu duk abin da kaga ya kamata a mishi ka ba mu umarni mu za mu aikata fa qama rajulun min al-khazraj sai wani ya tashi daga khazraju wa qala yace lahu yace mishi kazabta ƙarya kake yi la taqdiru ba za ka iya baka da ikon kashe mutum daga cikinmu ko an ce a kashe shi ba fata ha samal hayyani sai dangin nan guda biyu suka yi husuma hatta hamu an yaktatilu har suka yi nuhin abu ya koma yaƙi tsakaninsu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar manzo Allah na tsaye akan mimbari bai sauko ba wa ba'da zalika bayan haka ne nazalat hadhihi al-aya wannan aya ta sauka cewa dukkan su ay masu bulala 80 80 sau biyu biyu har da shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kuma sannan Allah ya ce shi da ya jibinci nauyin kirkira wannan ƙarya to azaba mai girma ta tabbata kare zai shiga jahannama ولما سبت أم أيوب وزوجها بخبر الإفك قال ita ummu ayub da mijinta da suka ji labarin wannan kiran ƙarya da ake sai suka ce ha za ka zibin wannan ƙarya ne ƙalat ummu ayub ummu ayub ta ce wannan magana ƙarya ce dalili ala anna haza kadhibun anni la fa'alu haza wa aishatu khairun minni tace dalili na shine cewa ni bazan aikata wannan al'amari ba to tunda ni bazan yi ba aisha ko ta hili ga Allah to ba ta yin abin da ni ban yi ba ni ɗan ƙarama da ni cikin musulmi ba ne haka balle ita girmanta ya wuce ta wannan abu wa abu ayub abu ayuba ya ce wannan magana ƙarya ce inna dalila ala anna hadha kadhibun kaunahu ya'lamu anna safwan ibn al-mu'attil khairun minhu wa huwa la yaf'alu hadha yace to ni dai namiji nake safwanu kuma namiji ne to kuma na san bai girman shi ga Allah ba to na tabbata ni ban yin haka tunda ni ban yi ba balle shi da yi ni ga Allah wannan magana ƙarya ce fa idan tunda ni ba da haka safwanu la yafalu hada safwanu ba zai wannan aiki ba kana ahadul ifki masu yada hadi maganan nan ta kazafi sune abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai wa hamlatu bint jahshin wa misdahu wa hassan ko da aka cewa hassan ibn sabir na ciki shehu yace wa hassan laysa minhum hakika hassan baya cikin masu wannan ya magana ita kanta sayyidatuna aisha ta yabe shi ta tabbatar da cewa baya cikin masu wannan magana wa hassan laysa minhum hassanu bai cikinsu madaha aisha ta ya yabi aisha wa ƙala cikin yabon shi ya ce in kana ma ƙila haƙƙan in abin da ake faɗa ko abin da aka faɗa gaskiya ne na shiga cikin wannan mutane fa ahalaka lillahu tabaraka wa ta'ala na roƙi Allah ya halaka ni hayi kasida cike ka cewa hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wata tsoho garsa min luhumil gawafili yaka cewa fa in kana mabu ligita anni ya qultuhu fala rafa an saudi ilayya anamili in dai abinda aka gaya maki cewa na ce in na ce kada Allah sa hannuwa ne su iya ɗauka bulala gada an kaji wato Allah mai sai masaki da kai dai to ƙarshe ma dai abinda aka ce ya ce ya ce Allah ya halaka shi in har ya yi wannan magana shi ya shaida cewa bai yi ba ta haka tance a basawa da hassanu ba ya ciki don wasu na cewa yana ciki har an mai bulala 160 din nan aka ce gaskiya ba ya ciki kun ba a yi mishi ba walakin sai dai abdullahi ibn ubay ibn salul wa mista wa hamna bintu jashin hum alladhina tawallaw kibrahu waɗannan su uku su suka jibinci nauyin wannan kazafi kuma an masu bulala 160 din nan 82 falamma nazalatul ayat da ayoyin suka sauka nazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa aqaba alaihim alhadda sai manzo Allah ya sauka ya tsaye da haddi gare su daraba abdullahi ibn ubayn ya bugi abdullahi ibn ubayn ya sa mai bulala 160 saudan bulala 160 وكذلك من معه هكذا ولا أتعرى دشي شي مثله ده حملته to abin da aka ce a masu samani na jalda ga ƙur'ani to ya aka yi masu bulala ɗari da sittin ce la'anna man ƙazafa muhsanatan da wanda ya matsararren mace ƙazafi alaihi jaldu samani za a mai bulala tamanin wa in kana imra'atun nabi sallallahu alaihi wasallam in ko mata annabi ce an kawa kazafi wa yau za'afu alhadu bi ifiri sai a nunka haddin nan kashi biyu a yi bulala ɗari da sittin mana kazafa aisha duk wanda ya ma'aisha kazafi ba wai bulala ba faƙad kafara ya kafirta a nan muke jawo hankalin musamman matasa akwai wasu ƙungiyoyi sun mai da abun kamar wata ƙawa saboda zuwa da baƙon abu suna cin mutuncin sajidna aisha radiyallahu ta'ala anha kuma wasu na iya ganin sha'awa abin da suke yi su bi su saboda jahilci to tunda Allah ya ya tsalkake ya barrantar da ummul mu'minin aisha wanda ya koma dafa mata wannan kazafi ya karyata qur'ani ya karyata Allah ya zamo kafiri da haka a sani masu zagin aisha kafirai ne saboda sun ƙaryata Allah bisa ga tsalkake ta da Allah ya yi kuma sun dangana aibi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lian alqur'ana domin qur'ani kama sayatil ana fil ayati kamar da yake yanzu nan zamu karanta cikin aya ya kula yana cewa al khabithatu lil khabithi bataccin mata miyagu suna tare da bataccin maza miyagu wanda yace mata maza Allah batatta to ba ita yake duhi ita kaɗai ba har da mai gidanta sallallahu alaihi wasallam in kanar khabithatan fa hadha musu janiban nabiy sallallahu alaihi wasallam bal hiya tayyibatun li tayyibin fa ala hadha qadhafuha laysa bi kabiratin faqat innama huwa kufrun لأن من قذفها قذف جانب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم إن الذين جاءوا بالإفك وأن سكزود أسوأ الكذب ما في مون كريه suka dangana ta ala Aisha usbatun minkum jama'u ne daga cikin ku abu ne cikin gida ba daga waje ba daga kafirai jama'atu min almu'minin jama'a ne daga cikin mu'minai Abdullahi ibn Ubay wa Mista wa Hamna bint Jashim amma Allah ya ce la tahsibuhu ayyuhal mu'minuna ghayrul usba ku mu'mine da ba waɗannan ukun ba kakku zaci wannan abu sharran lakum sharri ne gare ku bal ba sharri bane huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku dan ya ajrukum Allah bihi Allah zai ba ku lada ta abinda aka ta fama na bakin ciki da damuwa tsawon wannan wata guda wa yuzhiru bara'ata Aisha zai bayyanar da kubuta Aisha li kulli mri minhum maktasaba min al-ism ko wanda ɗaya daga cikin usbatu din nan abinda sakamakon abinda ya aikata na zunubi ya tabbata a kan shi fi zalika cikin wannan kazafin wallazi tawalla kibrahu minhum cikin su wanda ya doki mafi girman laihin nan shine abdullahi ibn ubay ibn salul lahu azabun azimun azaba mai girma ta tabbata gare shi huwan naru shine wuta fil akhirah al akhirah kaga cewa Allah ya ce sai ya shiga wuta zai mutu munafiki kenan ba zai mutu mumini ba zai tuba ba kuma ta tabbata bai tuba ba har ya mutu duk da cewa da zai mutu ba tuba an ka ce yayi ba ya ce madane Abdullahi da Allah in ya rasu ga wasiya da ya rasu ku Abdullahi na cikin manyan sahabbai radwanullahi ta'ala alaihi yazo ya ce ya rasulullahi Allah ya ma mahaifin shi rasuwa abdullahi bin ubay ibn salul wanda Allah ya ce ya rasu ya ce ya ce to ya ce amma ya roƙi cewa in ya rasu yanzu ka ba shi rigar jikinka a mai lufafa da ita sabai suka ce ya rasu lallahi lufafa ka a lullube shugaban munafiƙai da ya ce ba ko ku bari in ba shi ya rasu ya za ka ba shi rigarka ya ce ku bari ku gani ya shiga ya tube riga sai ya dunkule ya ce maɗa gashi ku te ku mai lufafa ya ce to madalla kuma ya roƙi cewa ka zauna inda za a yi mishi wanka a yi mishi wanka gabanka ya ce ku tashi mu tafi ya rasulullah zuwa za ka yace babu komi ku tashi mu tafi ya hito dole an ka rako shi sallallahu alaihi wasallam an ka ta an ka yi mishi wanka ya ce kuma ya roƙi cewa ka yi mai sallah da kanka ya ce a gyara sahu sai na umar ya ce ya rasulullahi dan ubayyun ka ce allahumma gafir lahu warhamhu bayan abin da ya shekaru ya rayuwa na yi ai ba za ka yi mai sallah ba ya ce a sha umaru bari a yi mai sallah ya ce ba za Allah ba za ka yi mai sallah ba ba ka tsayawa gaban ɗan ubayyu ka ce Allahumma gafir lahu warhamu kuma ka san Allah yi zai in ka ce yi wallahi ba za a yi mai sallan nan ba manzo Allah ya ce a gyara sahu sai sai da Umar ya zo ya shiga gaban manzo Allah da gawa manzo Allah ya ce jaye ce ai ban jaye ba ai ba za ka yi ta ba sai sake wuri ya matsa sai umar ya matsa ya tare gaba ne ya koma ya dawo ya kuma dawo ne sai ya maza ya dawo kan ya dawo sai ce Allahu akbar sai umar ya shiga sahu an kai sallah sai ya ce kun baba ya ce da Allah ka tai da kai a tai da kai wurin ruhe shi a tai wurin kabarin shi tare da kai har a ruhe shi shi jama'a dauki gawa mu tai makabarta aka ce manzo Allah dan uba ya ce na shi ku sani ce ai tunda ya mutu ba da imani ba ko ne mishi ba zai amfane shi ba to amma kuma zaman shi ra'ufur rahim cikin zuciya shi na fatan Allah ya gafarta mai tunda dai abin da ya wuce a gafarta mai dan a ƙara yawan masu arziki aka tahi aka yi kabari manzo Allah na nan aka sa dan ubayu cikin kabari aka rufe to sai Allah ya ce to da yau kakka koma tsayawa kai bari mina hiki sallah na hana umaru ya ce haba kam na zai haka ya ce ya ji daɗi gwamma da an kai haka to shi ne in wani ya rasu manzo Allah ya ce a je a yi mai sallah sai a lissafa yana cikin su in wani ya rasu ya ce a kai sallah yana cikin su mutum guda manzo Allah ya gaya mu cewa munafikan nan wanda Allah ka nuhi da wane ne da wane ne da wane da wane da wane da wanda a cikin su shi sai lamar sai ya kebe ce ce don girman Allah ka faɗa mana ina ciki don in tuban ma Allah ji la ya manu makarar lahi illal ƙawar khasirun ba a amince ma Allah ka ce wai kai na ƙware ne sai na umar ne fa ka cewa don Allah faɗa mana ina ciki ya ce umar ya zan tona sirrin manzan Allah sallallahu alaihi bai ce in gaya ma kowa ba da haka wallahi ban gaya maka ban gaya ma kuma kowa to shine bayan manzan Allah ya rasu sai ɗauki wannan sahabi in an ce za a yi jarara sai ya ce ma wani da Allah duba ya taho in ya ga ya zo sai ya maza ya taho in bai zo bai ce cikinsu ne to daga baya ce ka ga dai manzon Allah ya rasu dan girman Allah ina cikin minahikan nan dan Allah ka faɗa mai yace wallahi baka ciki to suwa ne yace wallahi ban gaya maka shin ban ciki da yace baka ciki to ta yi kyau to don haka nan tsakanin mutum da Allah mutum ya zama da'iman cikin jin tsoro al'amnu wal khawfu ka ji tsoron Allah kuma sannan ka kaunaci rahama Allah to amma shi dan ubayu Allah ya ce ba zai tuba ba kuma sai ya shiga wuta kuma sai an mai azaba mai girma laula id sami'tumuhu zanna al mu'minu law al mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin to za a dawo ga sahun su mu'minai yanzu an gama magana ita aisha da shi wanda yake an haɗa ta da shi wurin ƙazafin nan shi kan shi cin shehu zai mana bayanin cewa ba ma namiji ba ne don bai taɓa saduwa da mace bai da alar saduwa da mata kaga da Allah zai haɗa wannan abun tunda duka su makaranta ce sai ba haɗa da lafiyayye ba don kan ma wani ya haɗa ya ce gaskiya ce shi bai taɓa saduwa da mace ba a duniya har ya koma ga Allah kuma bai ma iyawa bai ma da sha'awa saboda bai da alar saduwa da mata wadda ka iya saduwa da mata za ka nan kaga duk son ƙaryarka da rashin arzikinka ba za ka tabbatar da wannan kasafin cewa gaskiya ba ne shi ne Allah ya ce muminai to ku kan ku muminai ai kuma kun yi abin da ba haka ya kamata ku yi ba ai ga abu ayuba can da kai ne ya kwatanta ya ce shi bai iya haka to balle safwanu umma ayuba ta ce ita ba ta yi haka balle aisha mai hana kuma kowa ya ce haka nan kowa bayan Allah kyakkyawar zato sai ku yi mugun zato kowa ba kyauta ba ku tuban ma Allah ya ce mai hana sanda kun ka ji wannan kazafi muminai da muminai maza da mata su yi zato alkhairi ga kawunan su halla fa'altum kama fa'ala ummu ayyub wa abu ayyub me hana ku yi yadda ummu ayyub da abu ayyub sun kai zannu an anfusihim khairan summa kansu zaton alkhairi wa alimu anna aisha khairun minhum kuma suka san aisha ta hisu ga Allah bi haisu annahum la yatajarrawuna ala hadha fa min babi aula aisha ta inda su ba su iya ƙarfin halin keta wannan haddi su yi zina to aisha ko ta fi su wurin Allah balle ita wa qalu mihna mu'mini su ce haza wannan abu iskun mubinun kiran ƙarya ne mabayyani laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa idan lam yatu bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kadhibun su waɗannan jama'a masu kiran ƙarya kazafi laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada mai hana su kawo shaidu guda hudu kamar da hukunci ya gabata cikin kazafi cewa duk wanda ya wata mace kazafin ta yi zina wajibi da ya kawo shaidu guda hudu kuma sun ga abin nan turmi ta ɓarya lokaci guda halla a to bi arba ta shahada mai hana su kawo shaidu hudu wala wahidun ko ɗaya ba su da shi inna mabtakarahu abdullahi ibn ubay faqat wannan shugaban munafikai kawai shi kirkiri wannan ablamin ubay ibn salul wa aisha to ga hukuncin fiqh na zahiri aiki banta da mace ba muharramaka ba ai ba halal bane to ai safwan da aisha sun kade ta cikin dare to amma ya ka duba to ya batta ta hiya tai cikin dare an wace babu kowa sai ita in bai doko ta ba don Allah me ya kamata yi ko da ba matan manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam ko kaya gani an yar zai tattaro ya doko ya zo ya kawo to balle ya iska mutum balle ya iska mace balle mata annabin shi annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me zai yi in ban da ya doko ta ya kawo ta to amma dan dai a ƙara tsalakacewa cewa to me ya kai ta ta ta da namiji ce to ai ɗanta ne duk mumini ɗan ɗan Aisha uwar shi ce dan ka kaɗe ta da uwarka to shi kenan sai a ce kayan laihi don haka ba ta yi laihi ba kuma cikin matan maza Allah ga baki ɗaya tana da hususiyar cewa maza Allah ya ce a karɓi sulusanin addini daga wurinta tun da malance dan ta keɓanta da almajiri kowane ta gaya mai karatu ba ta saɓi Allah ba wa Aisha muharramar rijal jami'an ita Aisha muharramar dukkan maza ce ga baki ɗaya wani ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abonka da zuciya mai ɗebe ɗebe sai ce ka in manzo Allah ya rasu ku sai na ari Aisha Allah ya ce to na bi ka uwarka ce uwarka ce ka ce duk matan annabi uwayenku ne kan wanda ya ko magana cewa zai aure su ba manzo Allah ya rasu uwayenku ne haramun ne gare ku da haka Aisha haramun ce ga dukkan namiji in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shehu yace ta'lamuna anna kullu zawjatin nabi ummahatul mu'minin sanin ku ne cewa dukkan matan annabi alaihi salatu wassalam uwaye ne ga mu'minai walakin aisha khususan laha mazidun fi hada sai dai aisha ke banci tana da ƙarin daraja a zamanta muharrama tana ke banta da kowane irin namiji daga ita sai shi saboda koyar da shi addinin Allah hatta annaha yajuzu la an takhalwa ma ayyi rajulin har ita cikin matan annabi ita kadai ya halatta gare ta take banta da namiji kowane ne la hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallama dan hadisin nan da manzo Allah ka cewa khudhu sulusai dinikum an hadhihi al-humaira ku karbi sulusanin addinin ku daga wannan yajje yarinya yana daga iya siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa cikin sahabbai wanda ya dace zai mai kirari ya mai lakabi wannan zai dunga alfahari da shi da aka yaka ce mata a'i ko a'ish ko ya ce humaira don dai a yi dariya kuma ta ji daɗi an sa ta zama ya shagwaba ga manzo Allah sallallahu alaihi saboda zaman ta yan yarinya karama sai ce mata humaira wannan yan yarinya ku karbi biyu cikin addinin ku gare ta shi yasa sai a zo masallaci ana gaddama kan hadisi ko kan hukunci sai a ce wake shiga gida wane da Allah je ka tambayi Aisha ka ce hadisi kaza menene hukuncin shi ko qadiya kaza menene hukuncin ta in yaje takan ce a maza akwai saurin mantuwa kun mance manzar Allah an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da haka hukuncin kaza kaza ne to wannan ya za ta samu mazidul fadli na cewa muharrama ce ga dukkan namiji lamma kada hiya أفضل زوجاتي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة saboda ita Aisha ta zama cikin mafifice dukkan matan Annabi in ba Khadija ba wa hiya allati hasalat ilma wa ballagat sharia kuma ita ce wadda yake ta samu ilimi kusan duk waƙe-waƙen masu waƙe-waƙen jahiliya dukan su ta haddace dukkan waƙe-waƙen su gabaki daya kuma ga ya maza Allah ya mata zamana cewa tana hadda kashi biyu cikin uku na addinin musulunci wa ballagatin shari'a kuma ta taya maza Allah da shari'a Allah sharakatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi tablighi shari'a tunda haka ne jaza laha ya halatta ga Aisha an ta halo bi ajnabiyin ta kadaita da wanda yake ba dan uwan zumuntarta ba muharrami dan tanan wajen to muharraminta ne فلهذا كان سفرها مع صفوان كسفر المرأة مع محرمها da haka tafiyarta daga ita sai safwanu da mu'abdil har cikin dare ma kamar tafiyarta ne da muharraminta babu wani abu wanda zai taɓa shari'a a ciki to jama'a kun ji da mumini ka kai matuƙar ƙoƙari wurin tsalkake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mutum ne Muhammadun basharun la kal bashar bal wa kal yaqut billah lalle manzan Allah mutum ne amma ba irin ka ba tunna shi ane mai wahayi kai ane maka wahayi sannan shi ya shugaban annabawa kai kila ko mumini ba kai ba ka dai ce kai musulmi ne amma wasu imaninka da haka da manzon Allah alaihi salam da matan shi da ƴaƴan shi da zuri'ar shi da dukkan sahabbai duk abin da ya shahe shi hatta gare shi kai ko jakin ma'aiki kai aibanta kayan ridda jaki na manzon Allah ka aibanta shi kayan ridda ya zo bisa jaki sallallahu alaihi wasallama wurin zai gita wurin mazaunin su dan ubayu sai zakin ya jakin sai ya hitsari sai dan ubayu ya sa rawani ya toshe hanci ne kai ya ji warin hitsarin jakin annabi sallallahu alaihi wasallam wani zara ta kuma ce wallahi hitsarin jakin ga ya fi ka ga Allah da ya zo ya taso bana daga sun ka taso nan dai wurin da an yi kashe kashe saboda wani ya daɗa hanci ne kan hitsarin jikin da manzo Allah ya hau sallallahu alaihi to dan haka mutum ya sani ba wai maganar wasa bace kace zaka aibanta wani abu na manzon Allah alaihi salatu wasalam kana wasa da addinin ka ne saboda manzo Allah ya fi karfin wasa sallallahu alaihi wasallam jiya da shehu yake ta kokari komi inda za a dan samu wata yar kafa shehu bai batta ba saboda kada a ɗauki wulakanci a kai ga iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yace wa bara'atullahi tabaraka wa ta'ala asdaqu shay'in yace kubutar da Allah yayi ga Aisha kubutar da ita yayi to yayi gaskiya bisa ga dukkan abun da zamu ce in ka rena mutane ba a tsammanin ka rena Allah ta yi laihi Allah ya ce ba ta yi ba saboda ni tun Allah ya ce ba ta yi ba to ai kaga iyakar dalili ke da mafi gaskiya Allah ya ce ba ta yi ba ƙarya aka yi mata kuma ya ce a yi bulalar ƙazafi ga wanda sun kai mata kuma an yi shi a tabbacin cewa ƙarya aka yi mata shehu ya ce walakin hunaka ma huwa aqrabu min haza amma akwai abin da ya wannan ban mamaki saboda ubangiji na shirya abu ne da hikima da an sa wani lahiyayye ya kaɗe ta da ita to wani munafik na iya cewa shi ya faɗa mai yayi yana iya haka nan to amma sai aka sa wanda yake bai taba saduwa da mace ba ko bai ma da alan saduwa da mace to in ji iyaka sharri ko to an kai a cire mishi wando a gani za a ga cewa bai da wannan alat ta wanda saduwa da iyali za ta ina magana ya sadu da ita ya ce wannan shine mafi ban mamaki ko a ce mafi burgewa cikin wannan kaliya inda za a tabbatar da cewa Aisha ƙarya ake mata yace wallahi wala ka bahu aqrab min hada lamma nazalat al-ayu ja a safwanu kaga ci safwanu lokacin da ana ta wannan rugundumi bai fada bakin magana saboda koda ba annabi ne ba shi a kwamanda na gaba ɗaya general kwamanda shi a shugaban dukkan duniya ta musulmi to an tuhumce ka da mata tai ai kaga wato sai dai abin da Allah yi sai abin da Allah yi to da haka lokacin safwanu bai da bakin magana abu dai ne shi ya gaya ya dace yayi kuma dole ne ya yi kuma ya yi duk abin da za a cewa yanzu kuma ya ɗauki hukunci tun da Allah ya yarda ya yi to shi kenan don haka ya yi shuruɗi ne bai ce ƙala ba to amma da aka saukar da aya cewa Allah ya kubutar da shi sai ya samu ƙarfin zuciya zuciya ya rasu lati na ya ce wallahi tun da nake ban taɓa kware mace ba kuma al'aurata ba ta iya saduwa da mace ni ba mai lafiya ni ba mai lafiya ba ne ba ma wai akwai ta an sam sam sam kawai dai akwai gwargwado abin hitsari amma ba da za a isa da mace shi ya rasulullah ka gani to ka ga iyakar gaskiya kenan wannan ya ban mamaki ja safwanu safwanu ya zo fa iza huwa laysa lahu ala sai ga bai da alar da ke saduwa da mace la yaqdiru ala nisa bai da ikon saduwa da mata qala lin nabi safwanu sai ya ce ba annabi alaihi salam والله ما كشفت كنف امرأة قط إنين لا يقدر على مجامعة النساء yace ya rasulullahi na rantse maka da Allah ban taba kwara jikin mace ba tun da nake shehu yace inneni ne bai iya saduwa da mata hadha ashaddu fi bara'ati aisha shehu yace wannan yafi tsananin zama kai waye cikin kubuta Aisha radiyallahu ta'ala anha ar-rajul muttaham laysa bi rajul mutumin da aka tuhumta da ita ba ma namiji bane sura maza kawai ke gare shi fa idza lam yatu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah humul kadhibun Allah ya ce fa idza lam yatu bi shuhada'i tunda ba su zo da shedu ba ba su da su fa ulaika waɗannan usbatun inda Allah wurin Allah hum alkazibuna su an makaryata su an makaryata kaga an kawo jumla ismiya dukkan shi kuma ma'arifa hum alkazibuna su an makaryata ba wani abu bane makaryata ne haka Allah halice su wa qala ar-rasul manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam inna Allah mabtala nabiyyal qatb bimra'atin tazni hadisi ne ingantacce ce Allah bai taɓa jarrabar annabi cikin annaba ba da ɗai da auren macen da ka zina shehu ya ce na'am eh kai mai gaddama kana iya cewa to ai ga kafirai cikin matan wasu annabawa shehu ya ce eh mun san da haka bari mu gaya maka na'am shehu ya ce eh mun san abin da zaka ce azwajul anbiya fihin al-kufr wasu matan annabawa akwai kafirci a cikin su zaujatu lut wa nuh matan lutu da matan nuhu dukan su kafirai ne Allah ya ce fa khadatahuma suka ci amanar su bil kufri da kahirci malam qur'ani abbaka iya ba fa khadatahuma bil kufri ba fa khadatahuma bil fahishati ba kaje ka koma makaranta inji cewa radiyallahu ta'ala anhu fa khadatahuma suka ci amanar su da ni bil kufri suka yi kafirci لا بالفاحشة بعد ذنب باس ذنا لأن الأنبياء دومين أنبا مكلفون بتبليغ الشريعة للكفار أبون كلفا وموان سكيد شريعة زواج كافرين وإن كان في نسائهم هذا هذا يكون ضعفا للجانب النبوي idan ya zama cikinsu akwai fasikai cikin matansu akwai fasikai to ya zama wani rauni ga janibin annabta fa ala kuma shi son a tabbatar da wannan raunin shi ya kai su dan ubayyu a kirkiro wannan abun dan saboda su bata annabta daga tushenta su shigar da shakka da aibi cikin gidan annabta shi suke so shi a manufarsu fala hadha akan haka ne lam yabtali Allahu nabiyyan qat bi imra'atin tazni laysa ar-rasul faqat Allah bai taba jarraba wani annabi da auren mace maznaciya ba yace kai ba manzon Allah mu kaɗai ba dukkan annabawa ga baki ɗaya Allah bai taɓa jarraba su ba da mace mai zina walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim to ku sauran da yake ba da gaske ba ba ku gaskata ba amma dai kun sha daɗin labari kun sha daɗin bakin ku an more an ta magana an ta magana Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum ba dan fadala Allah gare ku ba wa rahmatu ba dan rahma da Allah yake da ita akan ku ba fi dunya wal akhirah duniya da lahira lamassakum fi ma afadtum fihi azabun azim da azaba babba mai girma ta shahe ku cikin abin da kun ka kutsa waɗannan kwanuka kuna ta labari kuna cin mutuncin iyalin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda uwayenku ne an ka ce ma haka nan kana zuwa kai ta ba da labari uwata ta yi kaza ta yi kaza an ce mata kaza dan kun rena iyalin gidan ma'aiki da haka dan kuka to kun kuru ba dan fadalata ba da rahamata ba da kun sha azaba mai girma saboda wannan kutsa magana kuka ta yi إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم idan tana tsaunahu sannan kuka ta cirata zancen nan bi alisnatikum da halsunanku ya ruwihi ba'dukum an ba'din sashen kuna ruwaito shi ga sashi wata kulu da bi afwahikum da bakin ku kuna ta faɗin ma laysa lakum bi ilm abinda ba ku da sani da shi wa tasibunahu hayyinan kuna zaton shi abu ne mai sauki ba zunubi ciki wa huwa shi ko azimun mai girman zunubi ne inda lahi wurin Allah ya isa cewa ana cewa fil asar kafa bil mar'i ismun kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum zunubi ya zama duk abin da ya ji sai ya faɗi duk abin da ka je kai sa ya ishe ka zunubi dan asharare in yi ashararanci nan za a bashi amma kai mai mutunci ka ɗauki ashararanci ka ce kana haɗi sai a ɗauka magana ce ta gaskiya ba ta ashararanci ba ta taimaka mu ashararai don haka bai kamata mutum in ka ji magana banza a ji ta ga bakinka ka batta nan inda ka ji ta walaula idan sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim hayyau dai Allah na wa mu'mine ga baki daya gargadi walaula idh sami'tumuhu me hana sanda kuka ji wannan magana banza qultum ku ce ma yakunu lana an natakallama bi hadha mu bai kamata gare mu mu magana da wannan ba bai kamata mu sa bakin mu cikin wannan magana ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka Allah haza buhutanun azimu wannan magana kiran ƙarya ce mai girma kaga wurin tsarkake Aisha Allah ya ce ku ce subhanaka haza buhutanun azim inda an ka ce Allah na da shariki da zai tsarkake da subhanaka yace inda an ka ce na da da subhanaka da haka ya ce subhanaka wurin Aisha wurin kubatar da ita yadda yake cewa subhanaka wurin kubatar da shi kanshi Allah tsarkake shi Allah dan girmama Aisha yace barra Allahu Aisha Allah ya kubatar da Aisha da subhanaka kama yubaru nafsahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake kubatar da kai shi hi da ma nusiba lahu sharik sadda an ka dangana mai abokin tarayya yunazzihu zatahu yana tsarkake zati da cewa subhana alaha kaga yace subhana fi haqqi Aisha kuma tun da ya ce haza buhutanun azimun wannan kiran ƙarya ce babba to kai in yanzu ka zo kacce gaskiya ne ka ƙaryata Allah ka zama kafiri ya'izukum Allahu an ta'udu li misli abadan in kuntum mu'minin to an ji wannan ta faru ta wuce waɗanda suka yi an masu haddi ko kuma an ce ku yi istighfari kun yi kun tuba ya'izukum Allah Allah na hana ku an ta'udu li mithli ku koma ga irin wannan shirme abada har abada amma in kuntum mu'mini in da gaske ku mu'mine ne kamar da aka in ka isa in ka isa matso in ka isa matso to shine in kuntum mu'mini in da ku mu'mine ne to ka ku koma kenan wanda ya koma ba mu'mini bane wa yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah na bayyana ayoyi gare ku cikin horo da hani wallahu Allah alimun macikin sani ne hakimun macikin hikima ne fi cikin horo da hani da yake sauka maku ne maku bayane shi innal ladina yuhibbuna an tafi alfahishatu bil ladina amanu lahum azabun alim innal ladina sannan ko da ba cikin sahabbai ba ko yanzu duk waɗanda yake yuhibbuna suna son an ta shi alfahishatun mummunan abu ya watsu da halifi fillazi na amanu cikin muminai yin sibuna da masu dangana zina da ƙazafi ga muminai maza ko mata tun daga wancan al'usuba har ya zuwa yanzu duk waɗanda suka son mugun abu ya shahi muminai lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun waɗanda dukka san alfasha shine mugun abu ya watsu cikin muminai da ɗaiɗaita abun da ba haka yake ba azaba bai raɗaɗi ta tabbata gare su a duniya shine a yi masu bulala tamanin tamanin haddin ƙazafi sannan kuma azaba na nan na jiran su lahira da wutar jahannama wallahu ya alamu Allah ya san intifa intifa aha anhu koro alfasha ga waɗanda kuke zargin su da ita wa antum ku ayyuhal usba ya ku jama'a da ke jifa Aisha da wannan mugu abu la ta'lamuna wujudaha ba ku san abu ko abu ba ƙarhin hali ne kawai da kuma rashin san abin da ya kamata a yi walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim walau la fadlullahi alaikum badan fadala Allah da ya muku ba ayyuhal usba ya ku jama'an nan masu wannan mugun abu wa rahmatu badan rahma Allah ta riga azaba shi ba wa anna Allah badan Allah raufun rahimun shikenan mutum ya kaddara biza ai shine yace an kawo laula babu jawabin laula an bar shi haka nan saboda a tsoratar da mutanen daga shiga irin wannan ba dan fadala Allah ba da ya yi muku ba dan rahama sai ba ba dan Allah na tsarin tausayi da rahama gare ku ba sai ya shiru ne da haka nan abin ya ma karhin Allah ce da an halaka ku abun da Allah zai maku ya ma wuce a ce sai lahira da ya yi kai da jahannama tun duniya ta kaba ku don kun taba inda ba a tabawa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم yace ya ayyuhal ladina amanu ya ko da kuka imani da Allah da ranar lahira la tattabi'u khutuwati shaytani kakku dunga biya hanyoyin shaytan da kawace kawacen shaytan da kawata muku bin son zuciya da sabon Allah wannan lamari shaidan ne ya kawata muku bin hanyar shi kuka bata mutunci ko kusa bata mutuncin bayan Allah to kakku yadda ku dinga yin irin wannan wa mai tabi khutbatin shaidan duk wanda ya bi hanyoyin shaidan da kawata wa shi fa innahu shi shaidan ya mun bil fasha ku sani yana horo ne da abu mai muni wal munkar da abunki dan haka ne in shaidan ya kawata ba abu kaddi to ka san ka bi mummunan abu ka bi abu abun ki kuma ta kai za ka faɗa kunyar duniya da azabar lahira to abin da Allah ya ce a bari to ko ba a ce a bari ba kai mutuncinka ya ce ka ba abun nan to abin da ka ji Allah ya ce a bari to ba shi zai cuta ba kai zai cuta in ka yi to za ka dan ka bari ya yi maka walau la fadlullahi alaikum amma dai ku sani ba dan fadlan Allah ba gare ku wa rahamatu da rahamatai ma zaka minkum min ahadin abadan da ha abada ɗaya daga cikin ku ko jama'an nan ba wanda zai samu tsalki wurin Allah ha abada kun dai ga Allah gwada abin ga dai ya yi ma Allah kai mutukar cewa girma Allah bai ji daɗin wani abu da an kai ba don haka Allah ya ce ba dan fadala da rahama ba da cikin ku ba wanda zai tsalki walakin Allah sai dai daɗa Allah yau zai kira tsarkake man ya sha wanda ya so wallahu Allah sami'un bima qultum yana dai jiye da abun da kuka faɗa alimun bima qasadtum yana cike da sanin manufarku mai nufin sharri Allah ya sani wanda kuma rashin sani ya kai shi Allah ya sani to sai kuma a dawo ban hankuri saboda falala ta Allah da rahama ta shi mai tsaho an mai bulala 160 to kuma bawan Allah dan uwan Abubakar ne sannan abubakar shi ya ba shi wurin zama shi ka ci da shi shi ya ɗauke da nauyi ne to tun ne ya da sharri ga ɗiya abubakar kuma irin aisha mata irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai dibi zumunta ba bai dibi alherin da aka yi mishi ba me Allah ya abubakar dan ya ce ta kama wuri to kuma da ya kore shi ya ce ban ƙara baka ko loma ai abubakar bai laihi ba to amma kuma bai samun ko loma wurin kowa to ai mumini ne dai tunda abin da ya laihi ne kuma an mai haddi da haka nan in ya tuba da gaskiya ya shirya da Allah to dan me za a kuma tozartar da musulmi ya kuma bai da wurin kwana bai da abinci bai da mutunci cikin mutane shi dai abubakar ya rantsuwa cewa ni da ni da kai ba abin da zai koma haɗa mu kai ta gidana kuma ka baccin abinci na kuma ba ruwa na da kai kuma ya rantse da Allah Allah ya ce a kai ku abubakar ai abin bai kai can ba ولا يات لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah ya ce ulul fadali kaga shi ma abubakar ya samu Allah ya yabe shi ya ce mishi ulul fadali ba don haka ba ai Allah bai ce mai haka ba ulul fadli ma'abota fifiko da daraja a cikinku wasa'ati da yalwa arziki to wala ya atal kasiran tsuwar an yi wutu ilil kurba cewa ba za su ƙara ba ɗan uwan zumuntarsu ba misal ba ɗan uwanka ba ne ɗan ɗan gwaggwanka ne wal masakina talakawa misal talaka ne wal muhajirina masu hijira fi sabilillahi mitsahu ya yi hijira ya baro makka ya biyo kunan madina sannan kuma ya ta yaƙin badar to dan mi ma'abocin daraja da falala da arziki zai rantsuwa ba zai ƙara taimakon shi ba ya hita batun zumuntar ya hita batun taimakon miskini ya hita batun zumuntar hijira ya hita batun girman zuwa yaƙin badar haba abubakar wal ya'fu anhum abubakar ku yahe masu kaga an girmama shi an ce mashi jam'i ba ka yahe ba a wal ya'fu su yahe in ana jin girman ka ba a tunkara ka kaiwa na sai dai ku kun tashi lahiya baba an ta kuna lahiya to sannunku sannunku kuma shi kadai ne to da haka wal ya'fu abubakar ku yi rangwame kuma kaga sai kawo shi da damirin gaiba wal ya'fu su yi rangwame saboda ka a tunkare in an tunkare to kenan an ɗauke shi mai laifi kai abubakar kayan rantsuwar baka ba dan uwan zumuntarka miskini muhajiri wanda abin ya koma faɗa shi ko nan lallashi Allah ya kai tunda lallashi ya kai ba zai zo da magana mai kaushi ba sai ya kawo kinaya wal ya'fu su yi rangwame wal yasfahu su yahe masu dukkan lahin da sun kai haba abubakar ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum ku da kalaihi ga Allah ku yi istighfari shi yahe ba kusan Allah gafarta muku halal yace bale nuhibbu ayyaghfirallahu lana yace Allah muna so ka yahi yace to ka yahi kai ma yace na yahi mai yace kai ma na yahi maka Allahu akbar yace ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum halanku ba ku so Allah shi gafarta muku na ku laihi da ba ku yahi laihi in an muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne kaga dai nan ba a ce da Abubakar ake ba kun ba a ce faɗa ake ba Allah ne ya zo shafa'a neman ceton mai tsaho tun da in an bashi masallaci dai kyamata za a yi duk inda ya shigo za a wace a bai saboda ga wanda yawa matan manzon Allah azafi wanda ya kaza kaza to kun bai da wurin kwana bai da wurin zama bai da sana'ar da zai ci abinci ba wanda zai kuma ba shi ko ruwan sha to sai Allah ya zo ci a'a ba haka za a yi ba ku yi rangwame ku yahi mishi sai ya tuna masa da wani abu wanda yake zai kada zuciyar ku da kalaihi ni da na halice ku ba ku halice shi ba ni na halice ku abubakar ku yi mallahi ku ce in yahi in ci na yahi maku halan ba ku so a ci gaba da yahi maku in kuna so ko to ku yahi mai injini ni da ka yahi maku to ka kama ya ce in ba ku yahi wa ni ma zan ba yahi maku kama haka Allah ya ce kenan sannan ya tuna masa cewa wallahu ghafurur rahim tsakaninku da Allah ban da gafara da rahama ba abun da za a yi ku samu ceto ko ku samu tsira ku shiga aljanna qala abubakar abubakar yace bale ana uhibbu an yaghfira Allah li yace gaskiya haka ne ya Allah ni ina son Allah ya gafarta mani to ka gafarta min dau yace na gafarta mishi waraja ila mitsahin ma kana yunfiqu alaihi ya dawo da ba misau duk abin da yake bashi na wurin zama da abinci da tufafi da sauran komi da komi to ka san can da sai da ya rantsuwa fa kaffara an yaminihi sai hidda kaffara innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim magana dai bata kare ba innal ladhina yarmuna al muhsanati ku sani waɗanda ka jihun tsararrin mata da zina algafilati marabtana anil fawashi daga barin zina da haisu lamme gafi kulubin na filuha ta inda ma aikata ta bai ko ɗarsu musu ga zuciya ba almuminati muminai wanda suka imani da Allah da manzo Allah kaga aika ta samu wani ƙarin yabo muhsana ce gafila ce sannan kuma mumina ce to waɗanda kai masu ƙazahi lu'inu an tsine masu fi duniya wal akhira duniya da lahira da haka duk wanda ya koma jingina alfasha ga Aisha an la'ane shi Allah ya tsine mai duniya da lahira shi sannan walahum azabun azim azaba mai girma ta tabbata gare su yawma tashhadu alaihim alsinatum ranar kiyama ranar da halsunansu za su ba da shaida a kansu wa aidihim da hannuwansu wa arjuluhum da ƙafafunsu su ba da shaida a kansu bi ma kanu ya'malu abinda suka zama suna aikatawa shine ranar tashin kiyama za a zo halsuna da hannuwa da ƙafafu su ba da shaida duk abinda ba su taɓa yi da su sannan lokaci ya zo ya ba da shaida da komi da komi wa kama ya shadu na bi sharri ya shadu na bil khair aidan to kuma yadda gaban mutum ka ba da shaidar sharri in yayi za su ba da kuma shaidar alkhairi in yayi ya shadu lisan annahu kana yaqra alquran halishan ka zai tabbatar ma Allah cewa kana karatun qur'ani da shi tashhadu liyadu annaha kanat tumsikul mushaf hannunka yace Allah ya ta duka Qur'ani da ni tashhadu rijlani annahuma kanata tamshiyani ila masjid kawunka su ce Allah da ni ya ka tattakawa ya tayi masallaci har da asuba yawmai yuwa fihim Allah dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaq almubin yawma idhin turan nan ran tashin kiyama ne yuwa fihim Allah Allah zai cika mahalitta dinahumul haqq sakamakon su sakamakon aikin su matabbaci wa ya'lamuna rannan za su san anna Allah Allah huwa al-haqq shi an matabbacin gaskiya al-mubin mabayani har yau dai ana cikin hada da al-uswatu din nan Allah khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibatu lit tayyibina والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم yace a gaya maku in ba ku sani ba alkhabisatu miyagun mata da miyagun maganganu lil khabisina minan nas sun tabbata ga miyagu na mutane almaratul khabisa mugunyan mace mummuna wajen ayyukan sabon Allah la ya kunu laha illa zaujin khabisun bai kamata ta sami miji ba sai mummuna mugu irinta wala khabisu da minar rijal miyagu batacci daga baza lil khabisati minan nisa na miyagun mata ne dan haka Aisha ba mugunya bace saboda manzon Allah ba mugu bane wa tayyibatu da tayyibin masu tsarki cikin mata su suka tabbata ga masu tsarki cikin maza فإن كان هكذا تتن هكليكو فمحمد صلى الله عليه وسلم طيب فكيف تكون عائشة غير طيبة ماذا الله صلى الله عليه وسلم بيسألكيني أعزائتي ما تشبه بيسألكي بيش عائشة بيوا والطيبون للطيبات ما تسألكي ماذا سسوك تبتك ما تسألكي ماتا أولئك ما تسألكي ماذا دماتا شيني عائشة دا صفوان in ji Allah ya ce ni ka gaya muku mubarra'una abun kubutarwa ne mimma ya ƙuluna daga abun da munafiƙai ka faɗa ni Allah na tsalkake su sannan kuma lahum magfiratun gafara ta tabbata gare su wa rizqun karimun da arziki mai girma shine aljanna wa kanat aisha kaga ita aisha ai gwamma da an kai ko bayan ta gama shan wahalar kuka da ciwo wata guda aisha ta zama taftahu bi ashiya tana makin yin matan gidansu alfahari da abubuwa da yawa ta kulu ta kance masu folikitu tsayyibatan ko cikin ku wa Allah ya ce tsalkakakka ce sai ni ni Allah ya ce tsalkakakka niki wa wa'idtu magfiratan kuma Allah ya yi mada alƙawalin gafara wa rizqan kariman yayi man alƙawalin arziki mai girma shine ni na ɗan aljanna ce bisa ga alƙawalin Allah wanda a haka ta waɗi sai a yi shiru sannan wazan wajen lillahu Allah shi aurar da ni ga annabin shi fauka sabi samawatin saman samai bakwai Allah ya ɗan raman an da mai gida na annabin Muhammadu sallallahu alaihi ku ko ko wace uban ta ɗan rama ta are to da ubanki da Allah wani da Aisha ta ce wa safiru wanda aka aiko ya faɗa maza la an ɗara muna an da shi jibrilu jibril ne alayhi salatu wasalam wa an tunna kuku zawwaja kunna aba'ukunna uwayenku su sun ka ɗaura muku aure sannan kuma hayyau wa kana la wahayu wahayi ya zamo idza nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam idan zai sauka ga annabi ita zalin sa'ahu zai tashi ya kaurace ba matan shi saboda jibril da kan tsaya sai ya sako alat irin dai wannan da muke ji ga wayoyinmu idan ya zo akwai kofar jibril tana nan har yanzu babban dalilin in za ka yi ta bayan ziyara in ka tsaya askan zai ce wuce wuce nan ne babu jibril kuma Allah na an sa addu'a wurin su sun sani da haka sai su yi tsammanin ka tsaya addu'a wai kas kai shirka sai ya ce kawai wuce wuce wuce to dai daidai nan yake tsayawa sai ya miki alat cewa akwai bako zan shigo to in tare ke da wata mace sai ya tashi ya koma gefe ta ce to amma in ni ne ko mayahi guda muke kawai sai ya ce bismillah zai zo ko qur'ani ne a saukar da shi muna mayahi guda cikin ku babu wata samu wannan in ba ni ba ta ce wa ana yanzu alaihi alwahyu wa ana ma'ahu fi lihafin wahidin ni ko qur'ani da wahida sauka gare shi muna mayahi guda ne da shi amma duk da haka wa yawma mautiha ranar mutuwar sayyidatuna Aisha da khala alaiha ibnu Abbas ta kai ga waɗannan kwanuka ta hana kowa shiga wurinta saboda koyaushe kusan kuka kawai ta kai tana cewa tana jin tsoron gamuwarta da Allah kada a tai lahira a hana ta saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai Abdullah ibn Abbas ya je matsa har sai izini ya shiga wahiyar wajilatun tana mai matukar jin tsoron rawar zuciya min al-qudumi ala Allah tabaraka wa ta'ala na gamuwarta da Allah tabaraka wa ta'ala fa qala la ce mata haba Aisha abshiri ki farin ciki da Allah wannan tsoron ba irin ki ya kamata ki wannan tsoro ba anti tayyibatun ke mai tsarki ce da shaida Allah zaudatu tayyibin matan mai tsarki annabin Allah wallahu wa'adaki maghfiratan Allah ya miki alƙawalin gafara wa rizkan kariman da arziki mai girma shine aljanna dan haka nan ya kamata ki saki zuciyarki ki ta san ma Allah gadan gadan cewa za ki shiga cikin rahama ta da mai gidanki Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa farihar bi zalika ta farin ciki da wannan magana ta samu sauƙin abin take ciki alhamdulillah wannan shine karshen tafsirin mu na bara mun hada saboda sura ta zamo baki ɗaya an sa abin da ke cikinta Allah Ubangiji shi gafarta muna Allah ya kare mana mutuncinmu kuma sai a kai matuƙa cikin taka tsantsan na sakin baki da kaga wada da wanci ai kaza suka yi da kaga wada kaza ai kaza ne tasibunahu hayyinan wa inda Allahi azim Allah ya gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya lakira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين